ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a taba daren lahadi bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun kammala kitabu siyam za mu tashi wani littafin daban yanzu inda ma da yake kitabul hajji a cikin za mu tashi kuma kitabul hajj babul mawaqi darasi na 65 hadisi mai lamba ta 213 shafi na 45 a wata nuska mala yake kitabul hajj kitabun da zai magana akan hajji mala yake alhajj lugha alhajj alhajj ko hajji a lugance hijiran minin na wato haji shine alƙasdu nufi kawai shi za a gurin mutanen makka da madina kai wanda baka je makka ba kai ne alhaji ko kuma a ka'idar larabci ma alhaji shine almuqsid wanda bai taba zuwa ba bai sanya shi amma mu a gurin mu wanda ya je maka shine alhaji amma dai ma'anarsa a shar'ance shine wanda yake son zuwa shine alhaji a shari'a kuma huwa qasdul baitul haram wal mashaa'ir shine nifatan technical meaning din kenan cewa nifatan bai daki mai alfarma da kuma wasu wurare masu wasu alamomi na Allah madaukakin sarki li amalin maqsuda fi awqatin ma'luma saboda wasu ayyuka ke bantattu a wasu lokuta sanannu mala a cikin wannan littafin mun lura ya fara da kitabun salat a cikin arkanin islam ya fara da littafin da ya magana akan sallah bayan mun gama kuma kai shi je zo ya kawo zakka malamin kace ya kawo zakka ne saboda ita yan biyu suke da sallah duk inda kaga aqimu salata zaka ga wa'atu zakka yan biyu ne to ya hada su da wannan sannan a nauku sai kawo azumi saboda ya kasance wata bi kuma duk shekara ake yin sa sannan na hudu sai kawo aikin hajji a kanti me yasa yake da annahu la yajibu illa marratan wahidatan fil umri ala al qadirin shi aikin hajji ba wajibi bane in ba sau ɗaya ba a shekara sau ɗaya Allah ya hore ma kai sau ɗaya to kai na farilla sauran gaba ɗaya na kula in za ka yi aikin hajji sau kamar Abdullahi da Umar da aka ce yayi aikin hajji sau 60 umara sau dubu inda ita ba ta da lokaci wani lokaci da ake yankewa a ce mutum ba zai umara ba babu inda ya ba harama ka shiga da aikin hajji ba shi kadai ne wannan lokacin ba a yi amma lokacin da ya zanto ba wannan ba ko yaushe ana yi ko yaushe ana umara aikin hajji ne yake da lokaci takaitacce daga shawwal zuwa zulhijja goma ga wata a gurin jumhur amma a gurin malaman malikiya tun daga shawwal har zuwa ƙarshen zulhijja duk lokacin aikin hajji ne amma abin da suke nufi da wannan shine za ka iya jinkirta tawafu da ifada sai 29 ga watan Zulhijja kai abun ka ka tafi a gurin malikiya eh amma a gurin sauran jumu'u ko suna ganin daga goma ga wata shi kenan kaga da daga zara an yi ayyuka guda hudu ranar sallah wace gari an yi jiba wace gari an yi jiba shi kenan shi za ga akwai masu zuwa aikin hajji su kwana biyar kawai kamar manyan masu kuɗin nan abin da suke yi kenan mutum zai tafi ranar mina ranar tarbiya yana yin jiba na biyu ko ɗaki wasu ba sa kama yana yin jiba ranar sha biyu ga wata ya biyo kawai shi kenan ya yi dama shi yau mu tarbiya ranar takwas ga wata aika kamar na fula ce kafin sallar farilla in mutum ya tsallake bai ba ba komai sai kawai ya jira ranar arba ya je arba ya yi ya yi saboda haka wannan shi ne abinda malamai suke kawowa malikiya su ne masu ra'ayin har ƙarshen wata amma sauran jumhur suna ganin iya zuwa goma ga watan zulhijja shi yasa kowanne lokaci kamar da muka faɗa ana yi iya yin umara kowanne lokaci in banda wanda ya shiga harama da aikin hajji ranar arba ka ga zai je wata umara ko in ya kulla amma a ranar arba in ka je harami maka ka'aba ana samun wasu waɗanda suke ba su da ikama suna cika gurin su yi umararsu a ranar saboda ba a samun su a wannan ranar ranar arfa ma akwai masu yin umara a ranar ba saboda haka ga ba ranar da ba a umara babu ita a ranakun duniya kowane lokaci ya halatta shi za a ce ma wani sahabi ya yi da yawa saboda an samu furza kawai ya shiga maka ce da ya samu dama ya shiga maka ce to sai kaga ta yi yawa to wannan shi an wajabta ta shekara ta tara aikin hajji an wajabta shi a shekara ta tara amul hukut kenan bayan fatahu makka in ba manta ba an annabi Allah ya saukar da aya cikin Ali Imran walillahi ala an-nasi hajjul bayti man ittala ilayhi sabila ya halatta a ce hajji ko a ce hajji bi ya zo a kira'a walillahi ala an-nasi hajju hajjul bayti ga ya zo da kasra anan in ka koma ta al-hajju ashhurun ma'lumat a cikin bakara saboda kowanne yana iya faɗa Allah ya wajabta wa mutane ziyartar dakin Allah ga wanda yake da iko zuwa iko lafiya kuɗi sannan kuma lafiyar hanya wayannan su ne ittida duk wanda Allah ya bashi kuɗi zancen yake Allah ya kira shi ma ba ta lokaci yake tuntun ya kira ka kuɗi na zuwa ya kira ka kawai ka ka amfani amma in dai da kuɗi shi sa malamai suke magana akan shin wajabtawar da Allah ya yi wa mutane na aikin hajji alal darahi ne ko alal fauri cewa za ka iya jinkiri ko kuma da gaggawa da kudin ya zo za ka tafi malamin sun tattauna wannan wasu malamin suka ce alal darahi ne me dalilin suka ce lokacin da Allah ya wajabta aikin hajji a shekara ta tara annabi bai yi ba sai da shekara ta zafi sai da shekara ta zafi a shekara ta tara sai tura sai na Abubakar a matsayin amirul hajji shi ne ya je da jama'a ya ce ka je ka gaya musu duk wanda suke dawa biyu tsirara da ke yanzu an hana kan wanda ya kuma zuwa ya dawa biyu tsirara aka tura shi ya fara sannan duk wani abu da yake mara kyau a ciki a cire shi to shi ne amirul hajji shi ne malamai suke cewa kasa ta musulmi ya kamata a ce in dai za a tafi aikin hajji akwai amirul hajji mu ma najeriya da akwai amma yanzu an sai su kwarai kuwa amirul haji akwai na kasa ba alajin Allah to to saboda haka shi ne dai na abubakar shi ya fara zama amirul haji an fahimta da kyau dan na dauka babu kamar yadda ai kaga in ɗan bal za su fara cewa su da minista na wasanni yau wato ai minista aikin haji nake magana babu ko yawa saboda ya ji hajin ba shi da muhimmanci eh amma ka ga a kwallon kafa mutum da nan da ake tura ba sai mutum dubu ba amma da minista shine kuma Aminu Lafiya Aminu kwallon kwallon kafa kenan na ka gani har mataimakin shugaban kasa yana halarta saboda aiki haji bai da muhimmanci aikin haji mutum dubu tamanin dubu ɗari za su ba amma ba minista yawa da wannan shi ne shi nake nufi da amirul hajji wanda din nake kana yi ne eh to saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya tura sayyidina Abubakar a matsayin amirul hajji a wannan shekara shekara ne zuwa kuma ke yi amma zancen da yafi kwari shine da zarar Allah ya hore ma lafiya da kuɗi to da gaggawa ake zuwa aikin hajji da gaggawa ko miliyan nawa aiki hajji za ta koma sai an ji ko miliyan ɗaya za ta koma wallahi za a ji domin wanda yake ba da kuɗin yana nan ji la ta akudu na tun kuma abin yana nan a gurin sa ba abin da zai yi kai ake so ka roƙa a baka yawwa saboda haka yana nan daɗin ta kamar da muke yi saura da wani ɗazu na ce daɗin ta wanda yake bayarwa ba mutum bane eh shi kuma ba a zuga a ji a ji Allah karka ba shi ya ce to saboda yawa saboda haka yana nan bayarwa yake kai dai kawai ka roka da Allah madaukakin sarki yana da zuba irin da mutane to da shi ne sai mu shiga uku amma bai da ita shi cewa la ta'kulu sinatun wala naw jinjiti baya jinjiti ka san kana so ka ba gane mutum ke jeye ne inda yana bacci to ka gama ne duk wanda yake yin kwanciya ya bacci to ka gama ne domin yana wannan barci kai kana kai kana kai kukan sa gurin Allah madaukakin sarki an gama da ko barcin minti biyar ne ko na minti daya wata rana sai na annabi Musa alaihi salam suna magana da Allah madaukakin sarki domin shi kalimun lahi Allah yana magana da shi sai ya ubangiji ne a hadisin bukhari yake me yasa ba ka barci sai Allah madaukakin sarki bai wanke amsa ba sai ya halarci nan da na aka halarci kofi na karau na gilas sai aka cewa na musa ɗau wannan kofin kare ya ma shi aba da wannan magana sai tambaye ce ya ɗau kofi ya rike suna magana da Allah madaukakin sarki dan kawai sai Allah ya sa mace jadi ba bacci ba ba yana wannan jinjirin bai zai farka ba sai wannan faduwar kofin ce ta farka ne kararar ya faɗi yana farkawa kuma sai yake hule su jira yau Allah su jira sai Allah yake dakata ai amsa aka ba su domin kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yau Allah shi sha'ani yake la ta'khudhuhu sinatun to wanda ka dogara da shi baya gingiri baya gingiri in ka kai makara ya kula da kai baka da kauci baka da tsoro saboda haka shi za wanda ya dogara da Allah ya fi karfin bokai da ƴan tsumbu da masu sini domin suna bacci suna bacci shi ko wanda ka kai wa tsara baya bacci baya gaggadi ballan da bacci shi kenan kawai ka kama babban bango an fahimta da kyau ko wannan shi ne to wani la ya ala nasi hajjin baiti man tala ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa shi ne ya samu kuɗi lafiya lafiyayyar hanya duk wanda ya samu wannan bai je ba to wa man kafara duk wanda ya kafirce malamai suka ce ba man kafara wanda ya yi zuwa da gangan ga kuɗi sai ya wa bari bari sai na kiya saboda in ne baka yi aikin hajji ba kudi ya zo to ana ji ma tsoron kafir fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin za ga wani yana ta zuwa umara amma yake zuwa aikin hajji gwara ka hakura ka tara kudin kai ya da jin gata da ake yi ka hakura da umara da ake zuwa duk azumi ke ta gasa kawai da dauda za a je daru tauhid a zauna ko jeban zamzam ko hilton yan mutanen mu za ga an shake zura ana yi rainawa ne ai ya fada kwata sai a tafa wai ya fada kwata yanzu ba da bai zo ba ina abin da ake yi saboda haka kai ya kuri ka tara kuɗi ka tafi aikin haji sai na Umar yace yana ji ma tsoron mutuwa ba Yahudi ko ba Nasari idan baka je aikin haji ba da akwai wanda suke kawo cewa ba kamar baya ba ba ba in ya san da gangan ka ki zuwa ake haji baya ma sallar gawa saboda haka akwai hatsari sosai ga wanda Allah ya ba wa kuɗi yake zuwa aikin haji kai gaggawa ka biya wani ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuɗin ka yana gurin jami'an aikin haji wa biya ne gama biya ne ba kai ba yau akwai niyya mai karfi wannan shi saboda haka aikin haji a yana da muhimmanci kwarai da annabi alayhi salatu wasalam yana cewa alhajj marratan fa ma zada fa huwa tadawwa aikin hajji sauki da abin da ya karu to na bulai an wajabta shi kamar yadda muka faɗa amru ko bayan fatahu makka ɗaya daga cikin hikimomi ko hikimomin da suka sa aka wajabta aikin hajji da maslahohi shine akwai masali addiniya wa dunyawiya akwai maslaha ta addini da kuma duniya a cikin ibadu da ake yi akwai wanda da baki kawai ake akwai wanda da kuɗi kawai ake kamar zakka akwai wanda da kuɗi da jiki ake yi kamar aikin haji duka biyun za ka haɗa dan mutum da yi da gaske ba ranar aikin haji daga ranar arba ranar sallah wasu a nan suke kan da baki saboda wahala wani zai ce ba zai kuma zuwa ba yawwa za ga wani sa wada saboda ce kuma rashin dabara ne ya kasa gane cewa ba dole sai yayi abubuwan hudu duka ba a ranar za ka iya yin biyu ka hakura da sauran sauran kwanakin ka zo kai to amma za ka wasu ko wannan tafiyar ko wanda ta yi ta tafi da wata da ci ba ta ce ta ta wannan surutu sai ana tafiya ce wallahi ba za ta tafi dole ne ita sai ta yi wannan ba za ta kuma zuwa ba don kika yi sai Allah ya karba ba za ki koma ba ko da wasa ba a faɗa cewa ba zan koma ba ko da duk wahalar da zaka sha kai kuma addu'a addu'a Allah ya dawo da kai sai ka koma amma mutum ya je gurin da ake hausa addu'a yana shi wallahi ba zai kuma zuwa ba shikenan irin wannan addu'a zai take irin addu'a da da an mutu ne an mutu mutum mutane su zo ta faɗan maganganu akan gawa musamman iyali cewa mun shiga uku min lalace sai kaga daga nan kuma sai shiga uku sun lalace in ba ai wasa ba komai ya tsaya shi kenan mai kula da mu ya mutu to shi waye kula da shi allazi la ta'khudhu sinatun wala nawm shi kuma wannan ba ma nawm ba gashi nan ya mutu wannan abubuwan ya kamata a rika tunowa ko da to daga cikin matsaloli da ake samu shine akwai bauta Allah madaukakin sarki hujjar jaruni min al-basir a wannan lokacin ne mutum za ga ya cire kaya duk wani kaya mai dinki a jikin sa babu namiji duk kayan dinki babu a jikin mutum wa jinabul ma'zur da hijanta da abin da aka haramta kaga ba kai ba za wanka da sabulu mai kamfi ba sa tarari ba kusantar iyali ba neman aure ba aurarwa ba nema ba aurarwa duka shine al-ma'zu wa tawabu a wannan lokacin da aka yi tawafi wa sa'i za ka yi sa'i wal wuqufu bi araba za a yi kaiwa araba wanda shine jigo in dai ka samu araba duk abin da ka rasa a aikin haji fidiya ake wa ana gyarawa amma baka samu arba ba to kawai ka je ka ja laban ka fi da jaja ka dawo amma kai ba alhaji bane amma in dai mutum ya samu arama to duk abin da bai wa ana gyara shi akwai hanyar da ake bi a gyara ko me amma in bai arafa ba to sai dai tara wata shekara kawai shi da rawu ko mara lafiya sai an dauko shi a ambulance an zo da ke filin arfa wajen ma suke cewa ko mutum hauka yake sai an kai kaga alhaji ma ku shike sai an kai gurin an aji an gane su saboda haka wannan shi to sai yake wal mabitu bi muzdalifa ga kwanan muzdalifa da yake wa minan da kwanan mina wa rami jimar da jifan duwatsu na ranar sallah da a jefi babban shedan ranar washe gari da washe gari a jefi shedanin guda uku in kaga dama ka kara har tafiya uku ga wata sai malai yake wal halqu da aski wa tawaji'u zalik fi jima'il muslimi da kuma abin da yayi kama da wannan kamar haduwan musulmi wa ta'arufin da sanayya za a haɗu da juna na mutanen duniya gaba ɗaya za su haɗa wannan lokacin wani jari ba zai ba da da nutar da saki wani lokacin za ga wani abu wani ya yi abin ba daidai ba ka gyara masa ko ya bata a ce nan za ka yi duk wannan abubuwa ne masu kyau shine ma da yake wa garfin mawaddati bainahum da gina kauna a tsakanin mutane Isa ake faɗa ba wani taro da ya tara ba yawa ba ya tara mutane na duniya irin aikin haji domin ana magana taron yahuda sun kai mutum kaza suna da yawa wanda suke yin duk shekara da taron yan indiya nan da ke wajen mutum miliyan ashirin ake faɗa to amma su duniya amma aikin haji ko duk duniya shine bambanci duk duniya ne kowace irin kabila za ka ga wani ya kama da wani naka da ka sani kobo da kobo amma kuma ba shi wani dan shi ko kudon kake ka baya ji baya ji komai wani yaran ne daban to za ka ta ganin mutane in farare ne sai ka ga fari kala ɗari uku in baki ne ka ga baki kala ɗari uku idan masu kiba ne za ka ga masu kiba kala kala marasa tsawo masu tsawo duka za ka ta gani a wannan gurin shi za a ba an gobe sai a dauko a hoto a ita nuna ana wai wannan mala'ika ne mala'ika ne za ku dauko shi a hoto har ku rika nuna shi shi ne ai kawai za a zo idan kuma an ce su irin wayannan mutanen wasu yan dauri ne a India da yau wanda wanda tarihin da gashi nan yadda yake akwai yan neman maza wanda za ka ga manyan alhazai irin yan daudin su suke newa irin su ne fa kawai wani suka dauka wai suna ai wulakanta mala'ika ne ma da wannan wulakanta mala'ika ne kuskure ne babba to ma da yake babu mawaki babun da zai magana akan almawaki shi almawaki jamu miqat akwai miqati zamaniya akwai makaniya miqati kala biyu akwai na lokaci akwai na guri inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kaga kamar zamaniya din shine inda Allah ya ce alhajju ashurun ma'lumat shi haji haji wato watanni ne sanannu shawwal zulqa'da zulhijja wannan sune zamaniya din makaniya kuma shine zulhulaifa na gurare juba ya lamlam qalul manazil wa zati aiki guda biyar su ne miƙaƙi na guri shi ne za a yi maso na biyu za a yi magana amma a luga fikirar minin ɗinsa shi ne alhaddu iyaka shi ne almiƙaƙi iyaka malai yake wa juya da dalil mawaqitu da aziman lil baitil haram an sanya wayannan guraren ne na miƙati don girmama ɗaki ne albarma wa takriman da kuma darasta shi to nan alhadai suke zuwa da masu ziyara nan ne iyakar to shi za ma ne yake a wani za aure ma ba aure hu min sai shi za da abin da yake daura da shi aka hana a farautar sa da yin da biyu an hana to hadisi na farko wani Abdullahi bin Abbas al hadisu sari da ajar ba da biya kai hadisi na 213 ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo jira da yin Allah tabbata a gare shi wa qatali ahli madinati zal hulaifa annabi jira da yin Allah tabbata a gare shi ya iya kance wa mutanen Madina wurin da za su je su dauni tafi shine zul hulaifa mutanen Madina duk wanda ya je Madina ni za rawu ga duk wanda ya tafi umara yanzu ko aikin haji akai Madina da shi to in ya tashi zul hulaifa yake towa tsakanin zul hulaifa da Makka kuwa kilomita 400 ne 100 km shi za ka ga ana ta tafiya ai tafiya kamar awa 6 bakwai takwas ana tafiya amma tafiya ta hankali yake su ba akwai speed limit a can kana yin gudu direba za ka ji alaka yana jira kuma za ka za su kama ka za ka yi tafiya doguwa abinda kullum ya kamata ka hararo lokacin da Allah ya baka dama za ka tafi daga Madina za ka miƙatin mutanen Madina zuwa Zulhulaifa ko da yaushe abin da za ka rika hararowa shine wannan gurin sabai a kafa suka ji shi za ka rika tunawa za ka tsara gane girman su da darajar su a kafa za ga guri a tafiya dokuwa kilomita kaza ba gida a cikin zahara kawai ko cikin daji amma abin da zai baka sha'awa wannan tafiyar da zaka inda da dare kuka tawo tun daga Madina har ku zo har ku je maka za ga gurin da ya gashi daji ke gida amma za su tafiya awa ɗaya awa ɗaya sir a hanya cikin daji za ka ga wani balaraban ya zo ya gaji kawai ya yi shimfiɗan da dumarsa ya ɗauko buta ko black na shayi ya zauna cikin dare ya kwanta a gefen hanya yana sha in ya gaji in ya gaji ya barcinsa in ya tashi ya shiga motar sai ya ƙara gaba a cikin daji kai ka isa kai haka daga nan zuwa kaduna yanzu za ka ji ana addu'a cewa da Allah a taimaka yi mana an shiga wani yanayi to Allah ya yi mutu wannan baiwa kwarai da gaske sannan kuma abu na biyu da zai baka sha'awa ka ga dai ba gurin jama'a bane ba mutane amma tun daga gurin ka fara towa har ka je ko ina da haske da fitila ko ina da fitila daji ne gashi ba kowa amma da fitilu wane mutum wane mutum to saboda haka wannan shine wa qadari alil madinati shi za a yi wani malami ne sai Allah ya Allah yana so ya jarrabe ka sai alice ka a Najeriya to to Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa inda dai nan ne garin mu eh shi za muke so garin ya zauna lafiya kwarai kuwa to sai malami yace wa da alil sham mutanen sham kuwa in aka ce sham ba Syria ce yanzu da kake gani ba ya hada da Jordan Turkiya Filistin duk wayannan garuruwan duk sun fada a wannan lokacin su ne sham su kuma al-Juhfa su kuma miqatin su shine Juhfa shi kuma tsakanin sa da Makka 160 km duk wanda da ya buli zana Zulhulaifa shi wannan 160 ne wanda ya samu kansa a wannan garin wani sana'a ko wani abu ya kai ko karatu zai tafi aikin haji to ya tafi ta miƙatin mutanen garin zai je dau harama da aikin haji ko umara wani ahli naji mutanen naji kuma annabi a larabci shine tudu mutanen naji kuma su kuma karnar manazil su kuma sunan gurin da ake zuwa a miƙatin shine karnul manazil sunan gurin kenan shi kuma kilomita nawa ne 80 kilomita tsakaninsa da makka wancan ya bi nisa wani alil yaman mutanen yaman kuwa ya lamlam su kuma sunan gurin gurin da suke nita shi ya lamlam akwai ruwayar da ta zo tana cewa a lamlam amma wanda ya fi kwari ya fi inganci shi ne ya lamlam ta shi kuma ana magana wasu sun ce dutse ne wasu suka ce a wani wadi ne amma magana cewa wadi ne ya fi kwari shi kuma wani wanda ya kilomitar tsakaninsa da makka to kun ji guraren da ake daura miƙaƙi to wani zai ce ina za su rike za su rike annabi ya faɗi wannan nassan su ne asali wasu ke kiran za su rike shi kuma far'in ne wato rege ne sai na umar shi ne ya rika wa mutanen iraki za su rike cewa su kuma miƙaƙin su rika ɗaukowa daga nan wasu ka ce annabi ne da kansa idan hadisin na Aisha ya inganta da annabi na Aisha ta faɗi cewa sai na Umar shi ya annabi ne ya sa musu to shi ke nan rigima ta dai in ko bai inganta ba sai a dauka cewa wancan alaikum bi sunnati ne wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sai na Umar ne ya sa kuma yayi domin yana ci al-khulafa ar-rashidin to wannan shine ya lamlam am za ta rikin kai wa qala sai annabi ya ce hunna lahunna wannan guraren miƙatin lahunna ga mutanen garuruwan da aka faɗa ne duk wanda yake a garin donatan wala wala waliman ata alayhinna ga wanda kuma yake garin duk wanda yake garin ya samu kansa a Turkiya ko ya samu kansa a Madina to zai laifa ne ni katin sa na'am baka da matsala an dai lokaci ne kure ba za ka iya zuwa inda kake so ba dole sai dan mutum yanzu kamar mu nan ai na mu dufa wanda ya nade a ruwa yana rabi saboda haka ai ka ga wucewa muke sai ne da akwai jiragen kamar da ake gaya mana jiragen da suke bayani cewa saura minti biyar a zo miƙaci misali za su faɗa muku ka riga ka sa kayan ka tun daga airport ko tun daga gida za a gaya ba tun da ramu na ruwa sai a ce saura minti biyar an fi samun wannan matsalar lokacin da aka ya zama awa ashirin da hudu a rufe yau a rufe gaba ɗaya madina saboda haka ba za ka shiga waje dai ka sauka a makka to za ka ga da yawa daga nan airport ake sa kaya sai a gaya ba saura minti biyar amma inda isasshen lokaci sai wuce wannan miƙatin da sai ka zaɓi wanda kake so sai ka zaɓi wanda kake so in na turkin na juba kake so ba komai in zuwa ne ba kake so ba komai idan ya lamlam duk wanda kake so yayi to shine yadda wato tattauna ce mai zafi ya zafin gaskiya kan cewa shin jidda ni zaki ce an ce malamai jumhur sun taba kan jidda ba ni zaki ba domin asali shi zuba da ake faɗa wani zazzabi aka yi a Madina me zafin da sai annabi yayi addu'a yake Allah ka dauke zazzabin nan ka bai da shi zuba saboda haka sai garin ya wace da zazzabi ya koma juba kowa ya wace in ka je yanzu daga masallaci sai wata police station a gurin mu mi katin ya nutse a ruwa to idan kana so ka dace sai dai idan an je an ajiye ka a jidda a ɗauke ka a mota a kai karabi shi ne sai in yi kajin mu sai an kai karabi wannan malamai jumhur sun tafi akan wannan akwai malaman da suka ce jidda ne kaji kamar irin su wani malamin Syria a Ma'adinan wani Adnan da kuma Sheikh da Tuki abu ya kawo cewa da Tuki na Malikiya shi ma ra'ayi da kenan Malam Abubakar Mahmud Gumi shi ma wata tauna da aka yi a Rabi'a da shi da wani malami su biyu ne ba su yadda ba duk sauran malamai sun tafi akan jidda ba mai kaci ba amma Malam Abubakar Gumi ya ce shi ne kaci shi a gurin sa mai kaci an fahimta da kyau ko yana cikin malaman da suka tattauna amma dai ko da yaushe ni abin da nake fara shi ne mutane su yi kokari su kauce wa sabani ka tafi Saudiya da wuri yawa ka tafi Saudiya da wuri a gurin su Ibn Ashur me idan ka samu matsala ne sai ka dau wannan fatawar a gurin su Ibn Ashur suna ganin wanda yake kan abun hawa jirgi ba shi da matsala na cewa za a gaya mar guri amma duk da ba ni kaji wace su ma cewa sai duk da ba ni kaji wace tun yadda ni kaji ce amma ga wanda yake abin hawa sai ce a jirgi eh domin za a gaya yawar cewa an zo daidai gurin daidai kan ruwa sai a ce ma saura minti biyar kowa ya shirya ana zuwa gurin sai da mai jirgi su sanar da ku cewa ana ana ni kaji sai kowa ya ce labbaikan lahumma wa umrata shi kenan sai ka ci gaba da talbiya amma in dai mutum Allah ya hore mai yana da iko hanyoyin sabani kauce musu ake masu tafiya da wurin nan su tafi madina su je su dauko mutum ya kwana hudu ko bakwai ko takwas a madina daga nan ya taso ya tawo zurhu na yadda ya kai miƙaci ya fi kowa morewa ba ruwanka da sabani kuma ka ɗauko miƙaci a inda annabi ya ɗauka domin a nan ya ɗauka wanda yake cikin gari idan zai yi umara sai ya fita hilli ka kama su inda wanda wanda yake jin da ba su kafi bace to zai iya daurawa daga nan duk da cewa malamai suna magana idan umara ce sai su tafi tanayi sai a je tanayi da ba shi tanayi yana wajen harin amma idan aikin hajji idan aikin hajji to daga inda suke za su dauka amma aure daga gidan da mutum yake eh amma umara sai an fita daga cikin harin shine bambanci Allah ya zaka da alheri to wannan shine to kaga anan shi sa Annabi alaihi salatu wassalam yace hunna la hunna nasiri ga su yan garin wani man ata alaihinna ga wanda kuma yaje garin ya je garin da wuri ya je Madina ya zauna anan sai ya tafi Umara to sai ya tafi Zulhulaifa min gairi ahlihinna ga wanda ba yan garin ba kai ba garin ku bane amma gari ziyara ta kai ka don za ka dau ni kaji gurin za ka je ka dau ni kaji in ka je zuru da fa kuwa dama ban takuna ne iya ganin ka ba yawa ga kasuwa da za ka je abin da kake so ka siya na'am na'am na na kasa ko haka ba ji an zo daidai gurin yayi kaga ana magana yanzu ne an sun sun yi tren da yake dauko mutane maimakon wannan motocin to wannan dabarar da za ka yi daga gida sai ka yi wankan ka ka sa ihramin ka ba za ka dauniya ba da an shiga an ce suna faɗa saura minti kaza ko an zo gurin sai a ce to an zo miƙaƙi kawai sai ka dau niyya labbaika allahumma umratak shi kenan sai a ci gaba ko labbai ba umratan sai ka cigaba da talbiya daga nan har aje maka kana talbiya ba za ka yi talbiya ba sai ka yi ido hudu da Ka'aba kana yi ido hudu da ita daga nan sai ka shiga ka fara abin da ya kai ka kuma a fara dawafi bayan an yi dawafi an gama aje ai sa'i daga nan ai aski shikenan ka zama dan karamin alhaji in kuma na Ramadan ne ba a to ka zama alhaji cikakke idan umara Ramadan domin annabi ya ce wanda ya umara a Ramadan kamar yayi aikin hajji ne da ni cikakken aikin hajji Allah ya dace da mu to wannan shine an gane ko to shine yake cewa min man arada al-hajj aw al-umra ga wanda yayi niyyar aikin hajji ko umra wa man kana duna zalik to ga gurin wanda yake koma bayan nan kuma shi kuma wato baya gurin da yake na mikati baya gurin da yake da daura da mikati fa min haitu an ja'a to daga duk inda ya fara ai fa min ahli akwai ruwaya da ta zo fa min ahli daga gidansa zai daura niyya daga gidansa zai daura niyya kamar yadda Amr bin Dinar yake faɗa haka hatta ahli Makkah min Makkah an mutanen Makkah daga Makkah gidajensu za su kullo niyya kawai ta fito in dai ba ba ba aikin ba umra ba idan umra ce sai an je hillu kullu shine wajen harami daga nan zaka dauko amma idan aikin haji ne daga inda kake kawai zaka kulla niyya ka na'am shine aisha ne inda masjidu aisha shine tana'in shine tana'in shine wanda na faɗa yanzu dama gurin suka ce ko tana'in ko je rana to tana'in ya fi kusa da gurin sai a je tana'in kawai a kullo niyya ko je rana ko tana'in to hindu da yake so ko kuma hudaybiya hudaybiya ma hirbi shi ma ana zuwa duk daga ana zuwa kulloniya a dawo shi ne kawai wallahi wa alam mala yake wannan shine karshen hadisin to abin da zamu koya karkashin hadisin shine bayanin mawaqitul qadimi ila makka bayanin wanda ya gabato makka li adai manasikul hajji aw al umra ga wanda zai yi aikin hajji ko umara nabiyu al mawaqitul makaniya fi hadha al hadith hiya miƙati wanda yake na guri sune zulhulaiba li ahli almadinati an-nabawiyya zulhulaiba ga mutanen madina sannan na biyu aljuba li ahli sham wanda muka ce yanzu ruwa ya haɗi gurin yanzu idan ka je in kana son gani za a nuna ba guri ne da nisa amma saboda wato tsari da irin na mutanen Saudiya ba kowa a gurin da masallaci kuma in ka je ba za ka ga cewa wai wai ba mutane a masallacin ba kullun gyara shi ake ga kuma police station a gefe nan ne in har kai sati ba ba a sallah a masallaci ba za ka gani a saboda ba kowa ba ya shiga amma su can kullun da masu gyara sai an gyara shi na uku karnul manajil li ali naji na hudu ya lamlam li ali yaman na uku fa'ida ta uku man kana dariqu min ghairi dariqil miqatil ladhi ju'ila lahu fa yajuz lahu al-ihram min ayyi miqatin amahu duk wanda wato abin da yake so yake duk wanda ya kasance ya to daga hanyar da ba ta miqatin sa bane na asali ya halatta ya tabi duk inda ya samu kansa ni katin gaban zai dauni a daga nan ya halatta sannan na hudu annan daima da gairin hajji abu da umara laisa alaihi da ihram wanda ya tafiya ba umara zai ba ko aikin hajji ba dole ne in za ka shiga maka sai kayi wankan shiga maka ba ba sai ka sa ihrami ba tunda shi kasuwanci ne kai shi ba umara ba wanda za ka sani wasu a cikin makan ba taɓa umara ba saboda haka ba dole bane sai ya sa ihrami tunda ba umara zai ba kaga nabi ne ta anna man kana manziluhu dakhil al-mawaqit duk wanda gidansa yana cikin cikin miqati fa yarumu min manzili to ya daura harami daga gidansa na gida dalilun ala fadli makkah wal harami wal hajj wannan dalili ne akan fadalan makka da harami da aikin hajji illa yadkhulu al-haram law ma illa bi wa ihram wa ta'zim kaga ba a shiga harami in dai mutum aiki hajji ce ko umara ce ya yi wanka ya kulla ya sa irabi saboda girmama dakin Allah madaukakin sa hadisi na gaba al hadisu rabi wa ashar ba'd al mi'atayn hadisi na 214 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi yake yuhillu ahlul madinati min dhil hulayfa mutanen madina za su daura harama shine yuhillu za su fara kullahiyya mutanen madina min zil hulaifati da gurin da gurin da ake kiran sa zul hulaifa wa ahli sham min al juhfa mutanen sham kuma daga juhfa wa ahli najd min qarni mutanen najd kuma daga zatu qarni wa qala abdullahi abdullahi bin umar yace wa balagani na samu labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jira da annabi Allah ya tabbata gare shi kale yake wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam mutanen yaman kuma za su kullu niyya daga yalamlam me za mu koya karkashin hadisi na farko wujubul ihram bil hajj aw al umra min hadhihi al mawaqit wajibi ne ka kulla irani da haji ko umara daga wayannan guraren waje al'amru bi sigatil khabar umarnin ya zo da siga ta labari na biyu la yahillu liramu lil hajji aw lil umra qabla al wusul ilayha baya halatta ka kulla niyya kafin ka je gurin sai ka zo gurin ake kulla niyya da gurin ake kulla niyya wanda ya tsallake kuwa za mu tunan gaba tafin gaba za mu ji wanda ya tsallake ya tashi ankara ba dan akwai wani malamin mu yace wata rabbaci ya kwashi shi ankara waje da aka to fidiya fidiya ta kama mutum za mu ji nan gaba tara shi za tsora ka zama extra ya gudun ka ba yake haji ko umara domin abin da yake kake nan kar ka biyo masu tsira ko kuma wani abu daban ka tsaya kai na farko ni yadda za a yi ka gaba aikin haji ni yadda za a yi kai kokari ka ga daga Najeriya ko da garin ku ka fara sanin ko yaya wani abu daga aikin haji kar ka tafi zero idan ka je zero to za ka yi ta gurgulu amma idan ka san wani abu kawai sauran abubuwan kawai su ma za wani abun ba ya ja kanka ne kawai shi ke nan amma tafiya din na je a haka kawai za ka ja mamaki idan mutum ya samu dama lokacin da ya je umara ko aikin haji ya samu dama in a mota ce ya tashi yana irin wa'azin nan a lokacin da aka ga wani alhajin ya yi zuwa talatin amma wata tambayar in ya ba sai ka ja mamaki wani kuma ba zai koye ba ba zai gaya ba ma cewa tsakani da Allah ban san haka ake yi ba kuma wani abu ne wanda yake muhimmi ya bari bai to akwai irin wayannan matsalolin gaskiya Allah ya hore ma zuciya to yi kokari wani wai ba shi da lokacin bita sai ka ga yato wani ya zo kwana uku ka samu kwararre wanda yake koyar da umara da aikin hajji a kwana biyu uku kwana biyu ba a na uku zai ce ka gwada da kanka duk za ka rike kwana biyu in yi ma bayani za ka rike a na uku ballantana umara an zo kwana ɗaya ne kwakwalwa ne kai yana ma na kwana ɗaya ka iya in ka rike umara ko ko aikin hajji na zuwa tsora ma za a yi ƙari kawai za a yi dai ta maturi za ka yi in ba shi za ka yi waje a gaya ma sarkar da za ta haɗa ta zama kirani ko ya koma tafsa ibrahim shi kenan ba ma maganar da ake samu hatta wanda suke bi da yanzu alfarmar yan siyasa ce take shiga za ga da yawan wasu su kansu za uba ɗalibi wani maɗalib ne shi ma bai iya ba saboda wani ciyaman ne ba da sunan za ka tura shi saboda ya je maka sai ya je ya bi da kuma ya samu alawansu amma wallahi ko alari bai biya ba to shine matsalar da ake samu an samu wannan matsalolin a shekaru da yawa musamman shigowar siyasa an ta ɗiban mutane ana kai su da akwai wanda ya confession da kansa cewa shi gaskiya honorable wani ne ba shi fular akwai abokan mu masu bitar suna tattauna yake cewa shi saboda in an zo sai dai saka maka ka ce wai ya zai yake gaya mu shi gaskiya ba shi a to wannan kuskure tun amana ne kana jawa mu shugaba ka ba irin wayannan kujera tun amana a al'umma ne sai Allah ya tambaye ka saboda haka wannan shi abin da ya kamata mu kiyaye sannan na uku majru'iyatu raf'i sauti bi talbiya min hin al-ihram an shar'anta ma daga sauti yayin talbiya ba zuciya ke yi ba eh ba zuciya ke yi ba bayyanawa ake labbaika umratan ka fada na kusa kai na kusa da kai yayi ba ta kai ka cika motar ko gurin ba amma dai ka rika fada yake na kusa da kai yana ji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak wai mai tawa idan aka biya ake in ka ji ka huda kana dan huda ka dora har aje maka har aje maka ba kawai mutum koma zai kwanta ya ce ai awa hudu za a yi biyar ana tafiya ka kowa kai ta bacci ba ba haka ake yi ba in ma baccin ya dan sace ka da ka farka to ci gaba da talbiya eh kana farka ka fara ci gaba da talbiya a rika yi ana farkawa ka ai ta bacci dan ba bacci ka je yi ba yawa in bacci ne ka koma hotel nan ana ake bacci amma duk da ka shigo mota ta kullo niyya to yanzu bacci ya kare sai an gama ibada sannan na hudu tawarru'a ibn umar radiyallahu anhu dan tsaini na sa'ad abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda fi nakali da hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam wajen karbo tiro hadisi daga annabi inda haitu faraka baina sima'i wa baina ma balagau inda ya zai bambance abin da ya ji da kuma wanda ya samu labari da mai hukun ya ce ma ya ji annabi ya ce saboda amanar ilimi shi ne ware ma wajen ya lallam ya ce ya samu labari shi ne cewa wanda mun samu hadisi shin a sama cewa annabi ya faɗa amma dan sai annabi ƙarya yake ya samu labari da harba annabi kenan wannan shi ne babu ma yarmasul muhayyimu min asiyab babin da yake magana akan abinda kun ga an fara shiga tafiya aikin hajji ba yanzu an gama da miƙaji yanzu wannan rukuni ne na farko daga cikin rukunan aikin hajji da umara wajibi ne mu kiyaye wannan ba wani iskali wanka ake yi irin wankan janaba ana yin wannan su kana so ka sa turare idan mun gama za mu yi bayanin sa aikace abin kana so ka sa turare kafin ka sa ijirani ka dan goggoga amma kana dora wannan farin kayan to kai ba kai ba turare har sai ka gama kana dora shi ko ka sa turare to sai kai bidiya za a ba ka tara ba wanka da sabulu mai kanki babu shi wani ya dauka wani yake mun wai wai zanin sa ne yasa a bai sai mun waya yake ya zai da zanin ya dauka wai in ka sa ba a tabawa a canjawa ana yi sai kai wani kullun sai ya sa daya in yayi da shi ya cire yadda wannan a dajin din su ya kuma sa wani ya halatta shi za ta yi ba a wanka wai ba in aka sa shi kenan sai an gama ba ka bani sai ka je ka bani kam eh to wannan shine to kayan da za a saka in kar za ka sa wannan kayan shi kenan to sai a shiga kaga wani cikin sai yana da saurin nuna yana da gumi to sai kokari yayi dabarun da zai dan kare jikinsa kafin lokaci ya tsawo domin rana za a shiga wannan shekara an ce ranan ba sanadiyar ta an ta mutuwa saboda zafi wane mutum mutum nawa dubu ɗaya da wani abu ko da ɗari biyar za su tashi suna talbiya ranar alkiyama wane mutum to kayan da za a kashi kansa kayan ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna rajulan abdullahi bin umar yace lalla wani mutum kala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min as-siyab wanda yayi kullu harama da aikin haji ne zai sa na tibabi ne zai saka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yace na'am la yalbasul qamis duk wanda ya kullu harama da aikin haji ba shi ba riga ba zai sa riga ba wala al'ama'in ko rawani jami'i na al-imama al-qumus ba jami'i na al-qamis wala sarawilat haka wandila ba za a sa wando ba shi ma jami'i na as-sirwal as-sirwal wando ɗaya kenan shi ma ba zai sa wando ba a sa wando ba wandi boxers a ciki ba a sawa haka za ka jisa ya kamata a koya ma ake daura zani domin ana yin sarara yawa da yawa ba su iya daura zani ba sai ta cirewa to sai yake wannan barani haka nan ba a sa irin rigar na yan maroko mai hula a baya ita ce albornoz mai hula a baya a jikinta ita ce bornoz a larabci albarani to ba a sa wannan rigar ita ba wani kaifaf haka nan kufi kufi wannan takalmin da ake sa na fata ya wuce idan sawu shi ma annabi yace ba za a sa ba illa ahad in ba mutumin da la yajiduna alaihi wanda bai samu takalmi ba domin maka tana da zafi zafi zan za ka go wani akwai wanda aka ce wani yace mun ya ga wanda ya cire silifar din ya taka kwantar nan ta ta kan hanya sai da kafarsa ta dai suna da zafin gaske da gaske amma kuma harami kana cikin harami wannan tarihin baya zafi wannan fararen tashin da kake gani duk takewar rana sai yake ta yawo ba takalmi ba zafi ba ya daukan zafi amma nan ka fita ka sa takalmin ka in ko ba ka ba za ka gane kuran domin waje kana fita ya dauka za ka yi garwashi ake zuba ma saboda zafi to saboda haka wanda bai samu fade ba na alai ko dai fade ko sandal takalmin da yake buɗaɗɗe ta saman sa shine na alai annal falyalbat khufai duk wanda bai samu takalmi ba bai sa hukun amma wanda ya da'u ma min asfal al-ka'bayn ya yanke shi daga kasan idan sawu idan sawun sai fito kamar yadda takalmin kan kasa yanzu idan sawu na fitowa to sai dai zama to takalmin ko hukun ke zama haka in ka rasa takalmi domin tafiya a saudiya ba takalmi za ka gane kuranka za ka gane kuranka sai yake wala yalbas min as-siyabi shay'an masahu za'baran kada ka sanya tibabun da wani abu ya shafe shi na zafaran zafaran dai da ka sani na kiraran su na zafaran karkasa dubu kira ta tibabun da aka sanya wa zafaran karkasa awwar su ko kuma jan zafaran wasu malamai suka ce warsu shine ka san akwai yalo zafaran din akwai da to wasu suka ce warsu shine jan zafaran to kada ka sa walil bukhari a ruwayar bukhari wala tantaqibul mar'atu mace ma kar ta sake ta saka niqabi ba a sa niqabi a aikin haji ko umara ba a sawa sai dai idan maza sun zo za ta iya sakin mayafin da ya rufe mata ko wani abu da ba ta so a gani za ta iya saki in sun wuce ta daga saboda haka amma ba a sa niqabi annabi ya hana na'am ɗan indonesia kuskure ai da yawan sun fi mu jahilci ba a harkar wannan fararen sun fi mu ba niqabi bane to kaji irin wannan abin ne ma yadi ne suke sakin to idan suna sawa ma dai kuskure ne in suna sawa kuskure ne domin gashi yanzu mun biya ko annabi ya ce kar a sa ka gan ka ga sun sa domin za ka gani su fararen nan da yawan sun fi mujahidi ya za a dawo kawai wani yana ba su wani abu suna amsawa haka ba su suke umara ko kwawo kwanakin baya za ku ga an nuno wasu barare wani yaro a sama ko yarinya ce tana ta ba suna amsa ana ta shafa ta su wannan abu ai ba haka ake umara ba ko aikin haji to haka ne mu yanzu muka je da yaran mu masu kafirin surutun na yanzu a daji ta wasu abubuwa suna amsa da suka fi nasu kokari ba saboda haka ba shi ne kar ka biye mutu duk abin da kaga suna yi ba ruwan kanu iyayen yaron ko Allah ya kyauta to wannan shi ne wala dan adan taqimul marad kada ba ta sa niqabi wala kan basil quffazai sannan kada ta sa tabar hannu al quffazai in dai aka je aiki haji ko umara ba a lullube hannu wane mutum kuma da yake fi kyau da hadisi ne za mu koya a hadisin yesu sahabatu radiyallahu anhu dan malwakat to wurin ka rasa wannan kwadai kwadai tuwar sahabbai Allah ya kara musu yadda alil ilmi qabla al-amal wajen yin ilimi kafin aiki ka fara sanin abu kar ka tafi aikin haji ba ka karanta shi ba kar ka tafi umara ba a gaya ma ba shi sa yanzu za mu zo yanzu ka karanta shi a karance idan aka tashi Allah ya taimake ka zaka je domin Allah ya da kowa zai idan ka tashi tafiya zaka ka kawai ji da raye ba sai dai ka rika iske hibari kawai kana tunowa wannan shine to ka fara sanin abu kafin kai wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bi ya'budu Allah ala basira bali idan ka bautawa Allah akan ilimi ba kan jahilci abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladanka wannan muka yi kuskure Allah ya zai mana na'am na'am a ran sai haka yi laifi wato maganar dawafi da takalmi yake kawai ba wani nasi da yazo yake ba za a dawa biyu da takalmi babu saboda haka eh saboda haka sallah ma ake yin da takalmi kuma annabi ya kwatanta dawa biyu da sallah saboda haka in ne takalmin ne kazan ta ne shi ne halatta a shigo da shi ba domin ɗakin Allah ne amma babu wani mai biya don mutane kawai ana cirewa ne ra'ayi ana cirewa wasu da a cikin leda su rike abun su wasu kuma da takalman su kamar yadda ya faɗa yanzu da yawa mutane za ga ilimi ya nuna cewa ba komai ba komai saboda haka duk wanda mutum yayi yayi yawa wanda ya sa takalmi ba zai zo kushe wanda bai sa ba wanda bai sa ba zai kushe wanda ya sa ba idan kace ba a sa sai kawo nasi in kace ana sawa sai ka kawo nasi saboda haka duk wanda kai daidai ne wallahi alam Allah ya dace da mu na'am bambanci umara maulidi da wace amma tari ne yanzu kana ji in dai ba zo kace kai kai dai ba ma arabi ba kana ji muka ce ma kwanakin duniya kasab ba ranar da ba umara umara da annabi ya ji da akan kowace umara umara ɗaya ce ta ramadan banda ita babu wani wata da annabi ya ce umara da ta fito wani wata bari in gaya ba ka san me yasa ake yawan zuwa umara da maulidi a shekarun baya arha haka ne alhaji saboda haka arha ce ba wai falala ba ce arha ta fita azumi a raha yawa in za ka tafi ka shirya saboda haka arhaji in ana zuwa can biliyan ɗaya da rabi can bai gudu mu ɗari bakwai ba gudan za promo suke yawa shi ne kawai karka je ba wata balala da take a kai wallahi wa ala eh shi na yi nake tambayar da ya biyo sai tambayi alin zikiri eh saboda haka za ga kujera ji ta kama shi kenan yawa Allah ya dace da mu har wanda muka faɗa alaikum salam alaikum na'am Hadu. Har ƙarshen wata. Na'am. Ta malikiya? idan mutum tarbiyyi zai ya dauko wannan dalilin yana dalili ne karfi gaskiya eh gaskiya ne alaji yana magana magana da ake cewa lokutan aikin haji kaga ai mun faɗi cewa wasu malamai sun ce daga shawwal zuwa goma ga watan zulhijja sannan malikiya take har zuwa ƙarshen wata sai ce yana ganin hujjar malikiya ta bi ƙarfi dalili ko shine matar da take al'ada ta ga ce ta jinkirta har zuwa ta gama al'ada sannan ta yi tawaful ifada domin mai al'ada ba ta tawaful ifada ko eh ba za ta yi waje ta gama na eh zuwa sha uku ga wata yau wato saboda haka daga nan zuwa ƙarshen watan yana da dalili mai ƙarfi wannan dalili yana da ƙwari a laifi sosai da sosai Allah zaka da alheri wallahi wal musta'an Allah ya dakatar da mu Allah ya zaunar da mu kasar mu lafiya muna roƙon Allah da sunan sa cewa Allah ya ba mu damina mai albarka kada a manta akwai azumin tasuwa da ashura shi ashura annabi yayi amma tasu'a cewa ila in asu ila qabilin la suman natafi'a idan Allah ya sa na rayu Allah ya kai ni zuwa shekara mai zuwa to zan yi tara ga wata domin ya ce zai saba wa Yahudawa Yahudawa suna goma ga wata sai annabi ya ce Allah ya raya mu zuwa shekara mai zuwa za mu tara da goma don mu sabawa Yahudi saboda haka amma kuma kafin lokacin sai Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga sunna ce ta daliliya annabi ya tabbatar da ita cewa an kaga dama za ka yi litinin kai talata domin tara lan litinin shine tara ko talata kuma goma ga wannan ne muke so mu yi amfani da daman ma mu ce ranar ranar talata wannan litinin ranar talata ba mu da karatu saboda na san da yawa za su yi azumi ba mu da karatun zai fata yin leman sai ranar laraba na amur yomi wannan ila muna roƙo kuma ba wani abu da annabi ba wani abu da shari'a ta aji ranar goma ga wata babu wani jiban da aji saboda haka ba a zuwa a ce ranar cika ciki ce sannan kuma ba a zuwa ranar a ce ranar sa bakaken kaya ce da nuna bakin ciki domin wanda suke yin wannan an gane eh ya halatta an ba da niyyar cika ciki bane eh amma da niyyar cika ciki ne wannan bai halatta ba an fahimta domin wanda suka fara yin cika ciki ne su suna murna ne da kake sai na hoteli murna ciki su yan cika ciki na nawafil kenan su kuma yanzu shi'a sai suka zo bakin ciki suka ce ba abin da zai a ranar to duk sun kauta hanya abin da yake daidai to ka jin kafin sai na hoteli ya bar duniya annabi ya shar'anta azumin ne azura sun yana da rai saboda haka sai sai azumi yanzu ba yi wani wani abu kake yi kana bin sunna annabi ne domin annabi ne yake yi sannan kuma inda ana yi nuna bakin ciki bakin ciki ranar mutuwar wani ai da ranar da annabi ya wani duniya ita ya kamata a nuna ko ba haka bane ko ranar da mahaifin sai na Husaini shi ma sai na Ali me yasa ƴaƴansa ba su riki ranar da yawan duniya shi ma kake ji akai ko ba kake ji akai ba sai na Alhassan shi ma kake ji akai sayyidina hamza sayyidi shuhada shi gudun tsara shi ma akai annabi bai ce a riki rana a matsayin ranar bakin ciki ba saboda haka addini ba wato na gani ana yi bane sai abin da shari'a ce saboda haka wannan abin da suke yi kuskure ne bata ne sosai ba daidai bane shi kan sayyidina husaini wanda suka kashe sayyidina husaini Allah madaukakin sarki ba zai mutu rahama ba an fahimta kuma ba ta haji ko da cikin kasan sayyid na cikin sayyid na Hussein babu in shi suna yawo da sunaye su rika zagin su Muawiya da suwaye a titi na rantsi da Allah ba ta haji ko da aka ji babu hasari wanda suke yawo ma suna yaga kaya a kan titi suna fara fuska su suka ingiza shi ya mutu har aka yi masa abin da za a yi masa in mutum ya koma ya karanta tarihi sosai zai gani saboda haka abin da yake daidai shine kawai azumi saboda annabi ya shar'anta shi ne kawai abin da aka sa Allah ya zamu dai اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام muna roƙo Allah ya suna yanka shawa da sabobin jama'a ɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alƙali Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka kauce hanya maza da mata Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka kare imani muna roƙo Allah ya suna yanka shawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin duk wanda yake cikin wata damuwa da kunci Allah ka yaye masa kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da talauci Allah ka yaye mana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lajin Allah ba yanzu ne yake promo ba da